yan uwana musulmi ku ji tsoron Allah ku sani cewa ita sallah tana da babban matsayi a cikin al'umma Allah ya yi bayani akan matsayin sallah da kimata da darajarta ta yadda Allah ya sanya ta zama rukuni ne na biyu a cikin rukunan musulunci bayan kalmar shahada guda biyu ita sallah ita take bambance tsakanin musulmi da kafiri sallah ita ce amudi tushe da yake daukan addini gaba daya dalilai akan haka suna nan barkace cikin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ku ji tsoron Allah ku kiyaye sallolinku ba a shiga aljanna ba a kula da sallah ba ku tsaya don Allah ku rinka tuna Allah a cikin sallolinku ku sani ita sallah ita ce abu na ƙarshe da annabi ya magana kafin ya bar duniya abin ƙarshe wasiyarsa ta ƙarshe akan sallah ne kalmarsa ta ƙarshe wasiyar da zai yi wa al'umma akan sallah ne kurin da numfashinsa ya zo ƙarshe sai aka yana assala assala assala wama malakat imanukum ku kula da sallah ku kula da sallah da kuma iyalanku da damanku ta mallaka matanku da bayinku sallah ita ce abu na ƙarshe da ake fara rasawa idan kiyama ta zo ƙarshe idan sallah ta lalace to addini ya lalace gaba daya yayin da aka wayi gari musulmi suna wasa da sallah musulmi ba su iya sallah ba ba sa kyautata sallah to addini ya lalace kar ka taba tsammanin akwai wani abin da kuma zai gyaru kar ku bata lokacin ku kawai ma'auni ne kula idan musulmi suna kula da sallah sun kiyaye sallah sun iya sallah suna yin ta akan lokaci sun kula da ka'idojinta da dokokinta to addininsu ya tsaya kuma rayuwarsu ta tsaya amma matukar musulmi suna wasa da sallah to komai kuma ya lalace kuma ba abin da zai gyaru sallah abu na farko kenan da Allah tabaraka ta'ala ya wajabta akan bayansa kuma Allah da kansa ya ɗauki nauyin wajabta sallah ɗin akan bayansa ta hanyar yi wa annabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam magana a lokacin da ya je Isra'i da Mi'raji ko mala'ika Jibrilu ma ba a saba a tsakani dan sai da mala'ika Jibrilu ya tsaya a gefe ya ce wa minna illa lahu maqamun ma'lum annabi ya tsallaka ya je karbo sallah a lokacin da Allah zai bawa annabi sallah ko mala'ika Jibrilu ba directly ya je karɓo saƙon sallah amma yau ga ka kana wasa da sallah sallah ita ce fa ibada da farkon abin da za a fara yi maka lissafi da lissafi a kai awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah abu na farko da za a fara yi wa bawa hisabi ranar tashin alkiyama ita ce sallah komi ba za a tambaye ka ba sai an fara gamawa da sallah yau gashi baka iya sallah ba riwaya ta zo cewa in aka samu sallaka ta samu matsala ba ta kyau ba Allah zai ce ku binciko mini sauran ayyukan nasa ma fa huwa lima siwaha adyawu sauran tunda ya munanta sallah to ba mamaki sauran abubuwa ma da ya munanta su amma abun mamaki duk musulmin da aka same shi sallarsa ta yi daidai in dai aka zo binciken sallah ta cika Allah zai ce sauran abubuwan ma kar ku bincika saboda sallarsa ta yi kyau tunda ya kula da sallah sauran al'amura ma za su zo da sauƙi ko sai a ce shiga aljanna sallah ita ce aka ce dole a kula da ita ko ana zaman gida ko ana tafiya ko ana cikin tsoro ko ana zaman lafiya ko da rashin lafiya ko da lafiya sai an yi sallah kowane marar lafiya malamai sun yi bayanin yayin shari'a ta ce yi sallarsa a matsayinsa na marar lafiya in ka ga mutum bai da lafiya bai da sallah baya sallah to jahili ne ko kuma masu jinyarsa jahilai ne sai dai kuma idan hankalinsa ya fita a jikinsa to wannan shine babu sallah a kansa amma ciwo na asibiti kwanciya a gida baya haramta sallah ko baya hana yin sallah da haka kuskuren da mutane suke yi shine mutum ya zo yana ciwon da Allahu alam zai tashi ko bai tashi sai ga ya daina sallah kuma baya sallah ce ai bai da lafiya wa ya ce maka mara lafiya baya sallah wa ya gaya maka ai baya iya zuwa ban daki wa ya gaya maka dan baya zuwa ban daki ba zai sallah ba ai ko tashi baya iya yi wa ya gaya maka dan baya iya tashi ba zai sallah ba wai ai yana gama in ya tashi asibiti wa ya gaya maka zai tashi asibitin haka kurin mutum ya zo ya tara wa kansa ramuwa wanda maciya gadon ka ba za su rama maka ba mai jinyar ka ba zai rama maka ba da haka malamai suke cewa ko jinya ne za a sa mutum ya jinya to sai an samu mai ilimin jinya wanda ya ilimi na yin jinya don ita jinya wani abu ne a musulunci an karantar da ita ba wai kowa ko ake tura kowace matarsa ko kowane ƙaninsa ko kowane uwansa ba a sai an karantar da shi ya ake jinya don saboda kar ya zo ya zama sababin halakar ɗan uwansa dole ne mai jinya a koya masa alamu ya gane alamun mutuwa sannan kuma ya gane idan ya ga wannan alamun ga mara lafiyarsa me ya kamata yi mai na gaggawa amma ka ɗauki mutum jahili ko jahila an nemi mai lokaci kawai shi zai jinyarka mutuwa ta zo maka kai baka sani ba shi bai sani ba maimakon in yana da ilimi ya jefa maka kalmar shahada don ka samu wannan babban rabon to ba a koya mai ba kuma ba zai gane ba bai ma san alamun mutuwa ba nawa nawa ne suke zuwa suna jinyar mutane har mamacin ma ya zo ya mutu bai ma san ya mutu ba yana zaune a kujera yana jira alhali ya mutu da aka kula a gyara wannan duk inda marar lafiya yake to sai an sa ya yi sallah ko da ku yana cikin bayan gida ko yana cikin datti akwai yadda ake masa taimama sai an karanta a littafi akwai yadda ake koya masa yi sallah a kwance ne a kishin gida ne a duk yadda yanayin sa yake inda yana da hankali to sai ya yi sallah da Allah ya gaya wa Imran ya ce kai sallah a tsaye idan ba za ka iya yi ba ka yi a zaune idan ba za ka iya ba ka kishin gida in ba za ka iya ba ka aumin ima'an ka yi nuni ka yi ishara akwai lokacin da hannunka ne kawai zai sallah hannunka wannan hannun shi kadai za ka iya daga komi baya motsi ga shi kai ne a tsaye ka yi rukui sai ka naɗe shi haka sai ka yi addu'a rukui da hannu ka yi sujjara sai ka sunkuya haka ka ɗago sai ka yi haka ka ɗago hannun saboda ba abin da zai motsi a jikinka da haka za ka yi ka miƙe duk alamu na nunin cewa ga abin da kake haka za ka in ta ya kai sai ka kalli nan ka juya hannun nan ka juya nan baki yana motsi hannu ne yake motsi akwai lokacin da da kafar ka za ka yi sallah da kafa ita za ka nuna wai da ka nuna maka muhimmancin sallah ba a barinta sallah ita ce abincin ran ɗan adam abinci ba an ce akwai rai ba akwai rai to menene rai yake ci shine sallah jaza'ur ruha sallah ita ce ƙarfin jikin mumini da ba don sallah ba da mumini bai je yana da wata alaka da ubangiji ba shi yasa dole ne a zo da sallah a duk lokacin da Allah ya aje inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta wannan ganawa da kake da Allah a azhar da la'asar da magariba da isha'i da asuba ai wani sila ne kana nuna cewa ya Allah ina tare da kai da asuban nan ka tafi cikin shagulgulan ka na duniya ka dawo da la'asar ka da kullu alaka da mahaliccinka a ce kai ta wannan har ka mutu yan uwana musulmi ma'aunin sallah ma'auni ne mai girma daraja kuma daraja ce maɗaukakiya sallah ita ce mabuɗin shiga aljanna sallah ita ce khairul a'mal wanzu Allah yana cewa bainar rajuli wal kufri wa shirk tarku salah tsakanin mutum da kafirci tsakanin mutum da shirka mutum musulmi tsakaninsa da bai zama wannan ba shine barin sallah yana barin sallah ya zama kafiri ya zama mushriki musulmi ya ruwaito shedan kullun kwadayi yake yi ya canja mana wannan ibada ya juyar da mu ya hana mu yinta saboda ya riga ya san babban yakin da shaidan zai yi a kanka idan ya hana ka yin sallah mai kyau ko ya hana ka yin sallah akan lokaci to ya ci nasara a kanka ya tabbatar sai ka shiga wuta dan duk abin da mutum zai yi a duniya na kyautatawa in ya je gaban Allah bai iya sallah ba ba zai shiga aljanna ba da haka shaidan shi yasa yake mai da himma ya fara lalata maka sallah babban illar da shaidan zai maka a rayuwarka dan uwana ya mai da kai baka iya sallah ba kuma baka je makaranta ka koyi sallah ba komai ka je ka iya ka kware amma abin tausayi baka iya sallah ba ka shekara ashirin baka iya sallah ba talatin kana sallah baka iya sallah ba arba'in kana sallah baka iya sallah ba hamsin kana sallah baka iya sallah ba wani har ya mutu ya je gaban Allah wallahi bai iya sallah ba la karatun sallah wala ruku'i mai kyau wala sujada an raina sallah an ɗauke ta al'ada kawai aini na tashi na ga ana yi kowa yanda ya ga dama yake yin ta ba tare da tuntuɓar shari'a me ya kamata a yi ba waye yake zuwa makaranta ne ya koyi sallah mutum nawa ne a cikin mu na ga ana yi ne nake yi da yawa a cikin zikirin sallah wasu abubuwa da ake na ayyukan sallah wallahi inda a fili ake a bayyane a ce kowa ya rinka faɗa wallahi wani ba zai san me zai faɗa ba tasbihi da ake a cikin sujada da addu'o'i da ake a cikin sujada wallahi akwai wanda bai iya ba da yawa addu'o'i da ake haɗago daga rukuni babbar ibada kayi sakaci da ita to me kake nema a duniya ka iya wancan ka iya wancan in dai wajen nema ne ka kware ka iya juya taro da kwabo ka iya zakin baki ka iya kaza ka iya kaza amma baka iya sallah ba ka samu matsayi a cikin mutane babba ne kai ana girmama ka amma da za a zo a auna sallah ka baka iya ba ka mutu ka zo ka shiga wuta ka yi asara ka kula da kyau dole sai an iya ta ka nemi jawabi a kanta tunda abin da zai zama sababin shiganka aljanna za ka yi wasa abubuwa na duniya da yawa ana sa ku yi kuna mai da hankali ku yi su amma na addini ba za ku yi ba samu kaci kaza ka samu ka mallaka ka yi kuwa ai na yi saboda kar a wulakanta ka a duniya ko kar a ce baka da shi ka yi amma katin shiga aljanna baka je ka gyara ba yanzu nace muku sallah ita ce vote card da za ka yi voting ka shiga aljanna amma baka da vote card na iya sallah baka iya ba ba za ka tausaya wa mutane ba sai wata ranka ji wani yana sallah kana gefensa ka sha mamaki ba karatun kirki fatiya mutane wasu ba su iya ba fatiya ba hadisi ya zo cikin littafin da imam bukhari ruwaito juzul salah khalfal imam juzul qira'a khalfal imam annabi yace duk wanda bai iya fatiya ba bai da sallah duk wanda ya sallah bai iya yin fatiya ba fatiya kawai kana idan da sallah za a ta kwaikwayo maka sallan nan kamar tsumma a jefe ka da ita a fuskarka sallan nan za ta ce zayya aka Allahu kama zayya ta ne Allah ya tozartar da kai kamar yadda ka tozartar da ni ikama fa malam mutane ba su iya ba ikama sai kai mamaki to shi ake sallah shi shi kadai wata rana an zo za a tada sallah a wani masallaci ladan ya makara aka ce alhaji bismillah ta da ikama ikaman nan bata tashi ba yayi ta zuwa yana dawowa yayi ta zuwa yana dawowa ya hargitsa abin gaba ɗaya rude da karshe wani ne ya karba yayi ta da ikama amma mutumin nan a ido ya kai kusan shekara 60 yana sallah amma bai iya ta da ikama ba wannan ba abun kunya bane yanzu jahilcinka ya kai har baka iya ta da ikama ba mu gaya kanmu gaskiya yanzu fatiya lalacewar mu ta kai mutum bai iya fatiya ba asubahi za ka yi ta sau biyu raka a biyu a za za karanta fatiya sau hudu kaga fatiya guda shida kenan idan ka zo la'asar za ka yi sau hudu fatiya goma fa in ka zo magariba za ka yi fatiya sau uku fatiya goma sha uku in ka zo isha'i za ka ƙara yin fatiya guda hudu kullum musulmi fa sai ya yi fatiha sau goma sha bakwai wannan wani irin dakilewar kwakwalwa ne a ce mutum ya ɗebi shekaru bai iya karanta fatiha ba wani yana gaira mangarubi mangarubi ba mangarubi ai ba a qur'ani bane ba ka jin kunya wala rolin rolin wala dalin wancan ya ce rolin wannan ya ce wala dalin idina sirada mustaqima shirme Allah ya rufe asiri yana yin sallarsa ne a koye ba ji ake yi ba ku yi haƙuri mu gaya wa kanmu gaskiya kuma ka ji cewa da kai nake saboda ina tausaya ma in ka bari ka mutu baka iya sallah ba fa sallah ita ce mabuɗin shiga aljanna in za mu yi sakaci akan komai to kan mu yi sakaci akan kalmar sallah bayan kalmar shahada in haƙuri mu koye ta mu je masallaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a ƙarshen abinda Allah zai jarabe ku da shi a rayuwarku akhiru ma tufqiduna min dinikum as-salah abinda za ku fara la'i ku rasa shi ya lalace muku shine sallah in kana so ka gane waye addinin sa ya lalace duk wanda kaga bai iya sallah ba to yana da lalataccen addini ko da ko mai sharan masallaci ne mai gadin masallaci ko lada ne ne shi haka annabi ya faɗa in dai mutum ya waye gari sallar sa bata da kyau to addinin sa ya lalace in mun lura da halin da muke cikin yau bayan iya sallan kuma to zuwa sallan ma ya ma yake gagare mu da yawa akwai wanda ba sa zuwa sallah jami'i da yawa inda ya tafi kasuwa bayan jami'i in ya dawo gida kuma baya fita asuba to ai rayuwarsu kenan gaba daya yana aiki a ofis ofisoshin gwamnati ba kowa yake fita ba in an ci sa'a yana da 'yan sallayarsa zai kabbar sallarsa a ofishinsa in ba a ci sa'a ba akwai masu hada sallah akwai wanda mitin akan mitin sai ya iya sallah azhar da la'asar a masallatan ma'aikatu da ake zuwa aiki duka ake fita sallah musulmi wani fa da arne yake zaune arnan bai je sallah ba shi ma bai je sallah ba yana kallon su suna kallon juna kuma daga baya ka ka ce musulunta me bambanci ga masallatai a cikin unguwanni da asuba sai ka je ka tarar da masallatai wani rabi wani sahu biyu wani sahu daya akwai masallacin da ma aka ce ladani ne zai zo gama kiraye kirayensa wai kira wai wai kira ka duka ka gama kiran ka kai ɗaya ka duka kai ɗaya duk mutanen ba sa fitowa sallah mai gida bai fito sallah ba mai gadin gida bai fita sallah ba 'ya'yan gida ba su fita sallah ba matan aure kan dama Allah ya ji kansu haka zai fito ya wanke rigarsa a wanke masa mota ya fita baya jin kunya wai shi musulmi ne mun kashe masallatanmu a cikin unguwanninmu ba ma fita sallah isha'i duk mai kasuwa ya dawo mai ofis ya dawo amma sai ka gaba a cika masallaci ba yana ina yana danna waya ana kiran sallah yana chatting ba zai fita ba yana ina yana duba talabishin yana kallo har a idar da sallah a gama shi bai je ba bai ce 'ya'yansa su je ba bai ce matansa su je ba haka za a tashi da kunya sai wancan yayi wancan yayi wancan wani kuma ma bai zai ba a haka muke tarbiyyantar iyalanmu da 'ya'yanmu wani kuma makocin masallaci ne shi kan bai da uzuri ma komai da komai jikin masallaci amma bare fita sallah ba gaba ɗaya rayuwarsa shi ba za a gan shi a jam'i ba ba zai je sallah ba to ka je ka ce Allah me sallar da aka ce in ka tako daga gidanka ka tafi dagawanka an daga darajarka an yafe zunubinka an rubuta ma lada saukewa an daga darajarka an yafe zunubinka an rubuta maka lada dagawanka an rafe maka zunubinka an daga darajarka an rubuta maka lada abu uku yake tafiya da taku da mutum zai je masallaci banu salima suna da gidaje suna nesa da masallacin annabi suna shan wahala in za su zo sallah masallacin annabi suka ce ya rasulullahi za mu sai da gidajenmu mu zo mu sai gidaje kusa da masallacinka don mu rinka samun jam'i annabi ya ce ya banu salima makanakum tuktabu asarakum ku zauna a inda kuke a can nesa da masallacin ana rubuta muku ladan takun da kuke yi daga gida ku zo masallaci ana rubuta muku lada haka banu salima suke ta zama a inda suke suna zuwa jam'i suna samun lada to wanda yake kusa da masallaci fa mutum musulmi ya kwanta ko yana wani abu yana ji ana kiran sallah da zai yi ba kuma a ransa baya jin cewa ya yi laifi wannan uzuri yau da gobe ya faru wannan mafu na anhu za a yi maka uzuri amma ana magana wanda ya mai da abin al'ada kawai shi bai damu ba al'adarsa ce saboda sallar ba ta da kima a idansa yanzu uban da yake da wannan halin ya isa ya ce ɗansa je ka masallaci uban da yake da wannan halin yana jin radda ya mutu aka kai shi aka kabari aka binne shi ya'yansa za su fita jam'i an daina buɗe ƙofar gidanka da asuba kuma an daina zuwa jam'i a gidanka kuma sai ka amsa tambaya karkashin ya ayyul ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara umarni fa yau a bawa yaro umarni je ka masallaci ba ma iya yi saboda lalacewa amma in bai je makarantar boko ba hankalinka zai tashi daga kasuwa ma za ka taukace ya aka yi bai je makarantar boko ba amma bai je jam'i ba baka damu ba ba ka ta da hankalinka in ka ga yayanka ba su je jam'i ba don baka ɗauka wannan ɗin wani abu ne mai muhimmanci ba a rayuwarka Allah yana kallon kowa kuma yana kallon mu'amalar da muke wa mai ibada mai girma irin wannan ibada ta sallah wasu kuma za su je masallacin amma zaɓa suke iya sallar da ya ga dama nan zai zaɓa ta rana zai ji amma ta dare yana kwanci ba za shi ba wani kuma mai ƙoƙari ne yana zuwa amma shi kullum a makare yake zuwa shi kuma matsalar sa kenan makara yau da gobe ba laifi amma ya zama ɗabi'ar ka kullum a makare kullum ka je Allah ka je gaban Allah ka ce mai yanzu in wani abu ake raba wani abun duniya na arziki za ka dinka makara kullum akwai wanda kullum inda za a tashi cika sallah masallaci da su ake cikawa akwai yan jam'i na biyu akwai jam'i na uku to wannan ma masu kokari ne ana zuwa to hadarin shi ne ya zama maka ɗabi'a kullum akwai wanda yake fashi a rayuwarsa bai taba zuwa sahun farko a masallacin unguwarsu bai taba ba saboda ba business ɗinsa bane ba harkarsa bane zo masallaci da wuri hatta ya samu sahun gaba da annabi ya ce da kun san falalan sahun gaba a masallaci wallahi da sai kun yi ƙuri'a sai kun yi turere ne ka san dai ƙuri'a in abu ya yi yawa ana so a zaɓi wasu ko to da sai an yi ƙuri'a a yi botin don ka samu sahun gaba ka zauna da kun san falalan sallan sahun gaba gida ba sallah mai gida ba sallah yaran gida ba sallah to ina gida kuma Allah ya gama hada maka duk ni'ima ya baka wadataccen gida ya baka abun hawa ya baka abinci ya baka lafiya ya baka mata ya baka iyali ya baka yaya amma ka ki ka sauke nauyin da Allah ya dora ma kai dan ka shiga aljanna ka ki kai me zaka ce wa Allah sannan jama'a ku sani cewa sallar da ake nufi a yi ta ba sallah mai sunan sallah kawai ba ba motsi motsi ba ne kawai a'a harakatu jismin a'a sallar da ake so jikin ya yi motsi ruhin ma ya amsa kana ruku'i zuciyar ita ma tana ruku'i kana sami Allahu liman hamidahu ita ma zuciyar tana sami Allahu liman hamida kana sujjada zuciyar tana yin sujjada ba wai magana ya luku hallisanu kuru kai ta furta magana ba kama san me kake ba zuciyarka ba ta tare da kai ba da yawa mutum zai zo yana yin sallar bai san me yake faɗa ba saboda fatiyar man tana zuwa ne saboda kullum yana yi suran ma kawai za ta zo masa ne kawai duk abin da ya zo kawai shikenan sai ya dora amma ba tare da yana tadabbur ba ba tare da yana bibiya ba harakatul jawarih ne kawai motsi ne ba dai an ce aje a sallah ba to na je na yi na sauke nauyi alhamdulillah mun yi sallah mun gama amma me kai a ciki mutum ya zo ya sallah ya dar yana assalamu alaikum ya tambayi kansa wace sura ya karanta a raka'ar farko bai zai tuna ba saboda tsabar kafila ka fahimce ni mutum ya yi assalamu alaikum shi ya yi fa ba wai wanda liman ya karanta ba a'a shi din da ya yi da kansa ka yi assalamu alaikum assalamu alaikum sai ka tambayi kanka wai raka'a ta biyu kan wace sura ka karanta kai ba ka karanta amma ka manta saboda tsabar ana yin sallan babu hudurul kalbi a ciki an manta an rafkana yanzu da irin wannan sallar za mu je gaban Allah mun yadda da wannan sallar za mu fuskanci Allah mu je mu ce masa mun yi sallah ita yanzu sallar nan ba za mu yi haƙuri mu kaɗe komai ba a wajen masallaci mu ba wa Allah wannan lokacin idan a ta ila salati in ji mai ahalari fa farrik kalbaka an duniya wa ma fiha ka karkade zuciyarka daga duniya da abin da ke cikin duniya ka fuskanci Allah ba za ka iya ba kana harkar duniya a waje ka shigo masallaci ma kana harkar duniya zuciyarka tana rayata da duniya kuma a gaban Allah ma kana haka ba za ka ba wa Allah lokacinka ba ka zo kai sallan bila khushu babu tsoron Allah babu khushu'i babu huduri ba ka jin ɗanɗano da zaƙin sallar ka yi sallah ba kama san ka yi sallah ba to wannan ma wata masifa ne malamai suka ce riwaya ta zo akwai wanda ba duka ne in sun je sallah suke samun ladan sallah cikakkiya ba wani in yaje zai samu cikakkiya wani in yaje da rabi zai dawo wani in yaje da kwata zai dawo wani in yaje da ɗaya zai dawo wani in yaje empty zai dawo ya je yayi motsi kawai ya dawo saboda ya zubar da duk abin da ake so ya sallah ga sauri wai ba abin da mutum zai sauri a rayuwarsa wai sai a sallah sauri sauri a yi maza maza a gama kawai ka gama ka je ina in fa ya gama mai zai dauka wayarsa zai dauka yana dannawa wataƙila tsare ce zai gani wataƙila kiɗa zai ci wataƙila wani ƙarya ne wani ya yi postin zai yi postin saurin mai ina za ka je duka duka sallar na raka a hudun nan ko raka a ukun nan ko raka a biyun nan minti nawa zaka ba wa Allah ne Allah bai da alfarma a wajenka da zaka iya ba shi cikakken lokaci ka masa ruku'i mai kyau ka masa sujada mai kyau yaya mutum zai zo ya lalata lahirarsa da kansa yukhribuna buyutahum bi aydihim kana sauri ka gama ina zaka yayi maza maza ya idar da sallah da wuri ya gama ta ya waje kofar gida kuma ko ya je kofar masallaci an yi hiran awa biyu da rabi amma wannan ta Allah din kuma da kiryayi ta amintuna kuma matsalar sallah da kake gani duk wanda isa ba yana gaggawa a sallarsa abin fa bin sa yake ta yi in ka saba kawai a ko ina ma haka za ka yi ta pap kai ka gama ka tafi pap pap kai ka gama ana ta rubuta maka babu babu babu babu kullum a rayuwarka sai ka je a kiyama an tashe ka wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura abun tausayin ba wai baka zo masallacin baka zo abun tausayin ba wai baka yi sallan ba kai sallan me yasa na gaya maka wannan kuna da hadisin musi'u salatihi sahabi ne fa na annabi sahabi ba ya zo ya yi sallah annabi ya ga sallarsa ya zo ya yi wa manzan Allah sallama manzan Allah ce irje fa salli fa innaka lam tusalli wai jama'a me za mu fassara wannan hadisi ne me yake nufi ne a'a ya fai sallar ba wai bai ba ashe akwai wanda suna yin sallar kuma sallar ba ta yi ba irje kuma fa salli ka je kai sallah fa innaka lam tusalli ba sallah kai ba sahabi ne ba wallahi sai da ya sau uku sau uku ashe ya saba shine nake ce maka in ka saba munan ta sallaka bin ka abun zai yi ta yi yayyayi ya gyara ya gagara gyarawa da ƙarshe shi ya rasulullah ya manzo Allah ce wallahi ma usinu ghairu yace bazan taba iya yin wata sallah da tafi wannan kyau ba zan iya ba to shine annabi ya koya mai sallah ya mai raka'a guda cikakkiya in ka zo sallah ka karanta fatiha cikin nutsuwa ka karanta sura kai ruku'i kai hatta tasma inna raki'an ka dago hatta ta atadila haka annabi ya ce ba bai ce ai ruku'i kawai ba a'a in kai ruku'i hatta tasma inna haka annabi ya ce sai ka nutsu nawa ne a cikin mu yau suke nutsuwa a cikin ruku'i pap pap Allahu akbar sami Allahu liman hamidahu ko Allahu akbar bai ma gama miƙewa ba wani da na gan shi ya yi ruku'i na tausaya masa na ce yanzu wannan a rayuwarka haka ke wannan ruku'in gaba ɗaya gadon bayan bai kwanta ba yadda ka san dole aka masa kuma ba jinya ba ba ciwo ba ya saba annabi ya ce da shi ka yi kaza ka yi kaza sai ka cika sallarka ya yi godiya daga na ya gyara sallah ni da kaifa jama'a saboda muhimmancin sallah manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hau kan mumbari ya yi sallah a aikace ya yi rukuni a aikace ya yi sujjada a aikace ya yi karatu a aikace ya musu duk bayanin sallah yana kan mumbari a ƙasa fa yake da ya zo zai yi sujjada sai ya tattako ta baya baya ya stephen back ya taka ta baya baya sai ya zo ya sujjada a kan kafar mumbari ta ƙasa haka yake a cikin hadisi me yasa ya hau sama ya gwada wa mutane don ya nuna muku kar ku kuskure ku yi ta sallah ba daidai ba yace sallu ku ji hadisin sallu kama ra'aitumuni usalli ku yi sallah kamar kamar kama kamar yanda kuka ga ina yin sallah ba ma tare da annabi amma muna tare da littafin da suka mana bayani akan sallar annabi to wani uzuri kake da shi ka mutu kana yin sallah ba irin ta annabi ba tunda cewa yi kai irin tawa duk wanda ya kai kansa wani masallaci wai limamin dan gaggawa ne yana sauri ka kashe kanka ya kashe kai ka kashe kanka haka za a yi ta haɗa sallolin na ba a karɓa a yi masallaci wani a a yi nan da nan a yi shaf shaf ne a yi a yi yanzu zai gama a yi yanzu zai gama in ya gama maka sallar ka je ina a banza za ka je ka bata ka zo kai sallar da wuri danja kuma ta zo ta tsaye da kai iya daidai mintunan sallar baka yi ta ba ka danja ta tsaye da kai ko kuma wani ya zo dan tarela ya faka mota ai ta dura ashar ana zage zage ka rasa yin gaba ka rasa yin baya ka ci awa biyu a banza ga sallar dole baka yi ta ba ka ki sharan masallaci zaka share na kasuwa da haka lallai ku daina sallah irin otan kurciya ku daina sallah kaman yadda hankaka ke ɗaukan abu ku daina sallah irin ta dila duk annabi ya kamanta wannan dabbobi da siyan abu a gaggauce fafafafaf ya ce kar mutum musulmi ya irin wannan sallah ku daina yi kamar yadda zakara yake hatta zakara na kurdika haka annabi ya ce zakara an yi zo ɗaukan abinci yake kaf kaf ko ko yana daɗewa idan zakara zai ɗauki gero kaf daga kaf daga kaf daga to yace kar ku yi sallah irin wannan amma yau wai saboda burgewa har bidiyo mutane ake dauka wai wani yana yin sallah da wuri ya ya daga ya daga yanzu irin sallar tarawih abun tausayi masallacin da aka fi yin ta da gaggawa an fi cika al'umma abun tausayi abun tausayi jahilci ba ilimi shi kuma limamin yana burgewa ya lalata wa mutane addini amma wannan abun shine burgiya saboda shi yanzu yanzu zai ya gama ya gama ya je ina ya je kofar gidansa suna gulman wani da makocinsa ya gama sallah can masallacin ba a gama ba yan uwana musulmi wannan ita ce sallar da shari'a take so mu yi ita sallah ba ibada ce kadai ta rai ba kadai a'a a cikin sallah akwai abubuwa da yawa na alkhairai kaga a cikin sallah akwai tsafta saboda ba yanda za ka zo kai sallah baka yi alwala ba ana koya maka tsafta a cikin sallah akwai kwalliya da ado gyara jiki saboda ba za ka zo yin sallah da matacciyar sutura ba akwai tajammul akwai tazayyun akwai tajammul huduzinatakum inda kulli masjidin wasiyabaka fatahhir ba a zuwa sallah da datti da kazanta anan kuma nake so in ja hankalin masu sana'a da suke bata kayansu mawuci ne shi yana yanka nama da jini da jini da kitse da kashin dabba ya fede dabba du ya bata jikinsa azhar ta yi haka zai zo ya alwala shi musulmi ne sai zo ya shiga masallaci sallah amma in za a ce za a je daurin aure ba zai je da wannan kayan ba sai ya wanke wallahi baka da uzuri wallahi sai ka cire kayan sana'arka sai ka ɗauki riga mai kyau sai ka saka ka saka turare kar ka jiwa mutane masallaci kana warin tumbi kana warin jini bakanikin mota bakanikin babur jikinsa da datti falon gidansa ba zai zauna da a kujerar falon gidansa da wannan kayan da yake makanikanci ba amma lokacin sallah yayi azhar tana yi haka zai zo da kayansa ba kuma wanda zai mai magana su ma mutane ma sun saba ai bakanike ne ai shi Allah haka ake zuwa wajensa da wasa da wannan dattin da wannan man da bakin man haka zai zo ya shiga sahu kuma ya takura maka kuma an ce ka hada sahu da shi ka jage ka kuma ya matsa maka ka yi zalunci ka yi jahilci ya zauna muku a kafet kun wanke kafet kun fesa turare amma tun da sana'arsa ce shi ya halatta kenan sai zai zauna muku ya tashi ya bar muku bakin mai da har kafet din ya gama ba zai wanku ba ina magana hudu zinatakum inda kulli masjidin waye ya gaya muku mutum yana cikin rigar sana'a ya shiga da wannan kazantar da datti yaƙi ka je jihadi ne jini jini ya taba ka za ka yi sallah haka a larura a ofis ɗinka baka da kayanka na gida wulakanta ibada ba mu ɗauke ta komai ba ba ma wanda zai masa magana haka ɗabi'ar da mutane suke da shi mutum ya zo bai da tsafta a jikinsa kaya mai datti kaya mai wari kaya mai tsami ya zo shiga cikin sahu kuma ya matse duk inda kai numfashi ji zaka kamar zai ɗauki numfashinka saboda wari da bashi da yake fita daga tattare da shi wani ya je ya sallah a wani masallaci yana tashi sai kudaje suke bin wuri yanda ka san kashi yayi tsabar datti ne da wari malam bahaushe malam bafulata ne haka yake shiga sallah ba wanke baki bai wanke bakinsa ba ya yi su da hamma ta zo ha ya buɗe ya cika sahun gaba ɗaya ana sallah ana maka Allah ya isa ya za Allah ya karɓi sallarka ba haka ba ne hamma ba za ta zo min ina cikin sahu ba kuma muna zaune ba zai yi ba ne duk wanda ya hamma ba iska za ta fito ba yaya za ka bar bakinka da datti da ɗoyi kuma ana sallah kana cutar da mutane ko mutum ya zo da rauni da ciwo yana da jini da ɗiwa a kafarsa kuma sai ce sai ya shiga sahu wai tunda an ce a daidai sahu baka da fikihu sai ka koma gefe ka koma gefe wani ya wanke shaddarsa ya yi kwalliya ya yi ado ya zo azhar zai tafi kasuwa zai tafi ɗaurin aure kai kuma ka zo da rigar ka mai bakin mai ko ka je ka yi aikin fenti mai aikin fenti sai shekara bai wanke rigarsa ba wani kuma haka zai zo ya yi sahu datti a jiki gaba daya ka cire ta ka saka mai kyau ka yi sallah ga dalili imam al-hassan al-basri kun san hassan al-basri idan ya tashi sallah sai ya ɗauki rigarsa mafi kyau in zai je sallah rigarsa mafi kyau suturarsa mafi kyau kurin sai a ga ya fita sallah in ya dawo kuma zai harkokinsa sai ya cire rigar sai ya ci gaba da mu'amaloli sai almajirai sai suka tambaye shi sai ce a inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah mai tsafta ne Allah mai kyau ne yana son abu mai kyau shine ma'anar hadisin kana ta karanta baka san mai fikihun sa ba malam ka san mutane mai suke yau mutum zai zo asuba'i babban mutum ne da darajarsa yana da manyan riguna yana da riguna daraja ka san me sai sa ko rigar bacci sai zo baka sallah da ita rigar bacci irin mai dan galallan hannun nan da yawon bacci ba guga ba komai ai wai tunda masallaci zai zo asuba zai zo da ita da masu zuwa sallah daga jeran wando da asuba sai zo tanki da shi in ka gayyace shi dauran aure ba zai je ba in ka ce je kasuwa a haka wallahi ba za shi ba in aka ce mai gidansu yana gayyatar su mitin ko ogansa ba zai je haka ba amma zai zo masallaci sai zo daga shi sai gajeren wando in yi rukui kana ganin gajeren wandon ba wai sallar ba ta yi ba ne ina magana akan mutunta ibada jama'a ka ɗauki rigar da kake birgima rigar bacci ka zo ka yi sallah da ita ba cewa ne sallah ba ta yi ba amma ka kimanta ta yanzu zuwa ɗaurin aure ya fi sallah ai abin sha'awa ne kaga mutum zai zo sallah ka saka rigarka mai kyau ka saka turare ka yi sahun mutane suna jin daɗi wani ya assalamu alaikum ya jiyo ƙanshi wani ya assalamu alaikum ya jiyo ƙanshi ka samu lada duka waɗannan kurakuran muna yin su a cikin sallolinmu mu gyara ku kun sani ko shago ko kasuwa ka buɗe ko mai ka buɗe ba kana gyara shi ba don saboda wani ya gani ya zo ya karɓa kai ba za ka gyara ibadarka saboda Allah ya karɓa ba daga ƙarshe ana gane munafukai a cikin sallah ku yi haƙuri Allah ne ya faɗa ibn al-qayyim ya dada ƙarin bayani dan kakka zama haka a cikin sallah ake gane munafiki abun mamaki Allah ya ce a cikin suratul nisa'i aya ta 142 kasala wa idza qamu ila salati qamu kusala alamar munafiki yana yin sallah da kasala ba sai na muku fassara me kasala ba ba mu da lokaci amma duk mutumin da idan ya zo ibada sai yana kasala a ciki to ya shafa wa kansa ruwa ka tsaya ka yi da jikinka bautar Allah ne aljanna kake nema ka zo an baka aiki za a biya ka kana wani wasa wani ya wuce ka yi da gaske ba a kasala a sallah dan Allah ne ce wai za kamu ila salati kamu kusala yura'una nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila sifa na biyu ba sa ambatan Allah sai kaɗan to shine illar sauri a sallah da nake jiye maka gaggawa kai maza maza in tasbihi ne ba za ka yi da yawa ba sai kai kaɗan in ruku'i kai ba za ka yi da yawa ba sai kai kaɗan in tahiya ne faf faf faf ka gama in karatu ne da wuri wala yazkuruna Allah illa qalila kenan ba sa kiran Allah a cikin sallar su sai kaɗan munafiki shi da cikin sallah da wajen sallah daman bai damu da zikiri ba to kai tunda musulmin kwarai ne ya za ka bari kai sifa ta yi munafikai jinkiri akan lokaci ibn al-qayyim yace akwai sifofi ne guda shida alamar munafiki a sallah da wannan da qur'ani ya faɗa da kuma jinkirta sallah an waqtiha bi zai yi sallah akan lokaci ba munafiki bai san yin sallah akan lokaci kowa zai shi bai yi ba bai damu ba nakar kaf kaf kaf kaf yinta da wuri caccaka da ya ɗora goshin zai daga da ya ɗora goshin zai daga da ya yi rukuni zai daga da ya ɗora zai daga da ƙarancin ambatan Allah manzo Allah ya ce a cikin hadisi kaga aya kaga magana ibnu qayyim to manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi ya ce tilka salatul munafiqi yajlisu yarkubu shamsa hatta idza kanat bayna karnay shaytan qama fa naqaraha arba'an sallan munafiki kenan yana nan yana da lokaci lokaci ya yi rana ta shiga ya buga misali ne da ɗaya daga cikin salloli abin da ya dame ni shine sai annabi ce sai ya soki sallar haka kaf kaf kaf kaf na ƙarfa sai ya maza maza ya bubbuga goshin sa ya daddaga arba'an yace la yadhkurullaha fiha illa qalilan in yazo sallar baya kiran Allah a ciki sai kaɗan to kaji illar yin sallah da wuri ba ambatan Allah da rarrage abubuwa na ibada a cikin sallah don ka yi da wuri ka gama yan uwana musulmi riwaya ta zo ingantacciya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda ya tabbata duk mutumin da yake nauyin sallah baya kulawa da sallah da yinta akan lokaci kuma baya yinta daidai yana yinta yadda ya ga dama yace za a yi masa azaba tun cikin kabari kafin a tada kiyama tun cikin kabari sannan kuma azaba ta biyo yauma mahsharihi in an tashe shi annabi ya Allah ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu mutane Allah ya nuna masa yan wuta ne ana ta fasa kansu dutse ne sai a fasa kan a fasa kan a fasa kan a fasa kan idan aka fasa kan ya fashe ya watse sai kuma kan ya sake dawowa kuma mala'ikun ba sa daina fasawa kan ya fashe ya watsa ya dawo ya fashe ya watsa suna kuka suna iko sai annabi ya ce wa jibrilu su waye waɗannan mutane ya ce haula illazina sakulat ru'usuhum an sala ya ce ya manzan Allah waɗannan su ne mutanen da kawukansu sun yi musu nauyi a sallah ba sa iya barin kansu in sun yi sujjada ya daɗe ba sa barin kansu in sun yi ruku'i ya daɗe nan da nan kaf kaf kaf kaf kaf kaf an yi an gama wala ya zalu hada azabuhum jibrilu ya ce wannan shine azabarsu har Allah ya tashi kiyama ko in ce har Allah ya kai ƙarshe inda ƙarshe tunda ya ma an tashi kiyaman ma sun ma riga sun shiga cikin wuta Allah ya mana afuwa Allah ka yafe mana Allah ba mu ikon kula da sallah اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين كوي الدعاء wannan ƙasa ta ku ta Najeriya tana buƙatar addu'a musamman bangaren na arewa musulmi ba ku da makami sama da addu'a in kuka bari aka shagaltar da ku aka hana ku addu'a an ci ku da yaƙi ba ku da makamin da za ku kare kanku ba ku da dukiyar da za ku samarwa kanku zaman lafiya ba ku da jagoranci da zai taimake ku ku samu shugabanci na kwarai da za ku samu natsuwa da kwanciyar hankali da kowa ke arewa yau tana cin wuta a gaban kowa da kowa da sojojinmu da 'yan majalisunmu sanatocinmu gwamnoninmu sarakunanmu 'yan kasuwanmu manyan mutanenmu ga wannan arewan tana cin wuta nema ake sai an karar da ita gaba daya an kasa jin waye zai yi kira a amsa labarukan ba su da daɗi kullum sabon abu kake ji an kashe wancan an can an ɗauke wannan kai ka ce ba gwamnati al'amura sun lalace masu gurin su tsaya su yi tunani ya za su taimaki gurin wuta ta ci wancan wuta ta ci wancan wuta ta ci wancan wuta ta ci wancan gobe mun ji gwamnonin arewa da sarakunan arewa za su yi taro a kaduna allah ya taimake ku ku tattauna akan daidai kin nan siya gagare ku duk tsiya in kana ganin ka tsira ai danka da jikanka zai iya rayuwa a ƙasar kai ku bari a lalata mana ƙasa an kashe kasuwanci an kashe zaman lafiya an kashe kaza can ana ta kawo mana farmaki an ce za a kawo mana farmaki kuma mu kada aka ware yan arewa yan arewa ma inda musulunci ya fi ƙarfi sannan kuma an zo an shuka mana barayi da yan fashi da yan ta'adda ba ni da aminci a gidana ba ni da aminci a hanyata ba ka da aminci a kasuwarka ba ka da aminci a ƙauyenka satar ɗan adam zubar da jini kashe-kashe kullum ana ta bayani amma ba a ganin canji wai yau har jihar kano kano da ake ganin ita ce abin buga misali a arewa ita ma yau sun shuka mata abin da suka shuka mata kano ita ma yanzu ta zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga local government din mu nan tsanyawa su kiru su bebeji su ina ne da satu biyu da suka wuce an ce can ne yanzu cikin gari ma ana shigowa idan wannan masifar ta sauka a kano labarin baya da daɗi don allah mu yi ƙoƙari mu haɗa kawo kan mu taimaki ɓangarorin mu don allah mu yi addu'a ga wanda allah ya jarrabe su mu ma kuma mu yi ƙoƙari mu haɗa kai dattawan kano manya-manyan siyasan kano ko haɗa kai da gwamnati gwamnati ke nemi shawara a wurin waɗanda suke masana ne ba za ki iya ke kaɗai ba a kira malamai a kira dattawan gari a kira 'yan kasuwa a kira duk wanda yake da sha'ani a kira a zauna a gaya za mu yi muku da wannan jihar a matakin farko amma in kuka bari wannan abin ya balle a cikin jihar kano to labarin bai da daɗi iyakacin abin da allah ya ɗora mana mu ce a yi kuma mu yi addu'a kuma mun faɗa kuma muna addu'a muna fatan allah ya ba da lafiya da zaman lafiya allah ya kare fitina allah ya kare bala'i Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah duk wanda yake nufin mu da shari'a wannan ƙasa Allah ka isan mana Allah ka ije mana shi ya Allah ka bar mu da nutsuwa Allah ka bar mu cikin kwanciyar hankali ya Allah kar ka bar wani ya tada mana hankali Allah ka ba mu ikon rayuwa mai daɗi kamar yadda kowa yake rayuwa Allah kar ka bari su tashi hankalin mu Allah kar ka bari su wargaza mana kasuwancin mu Allah kar ka bari su wargaza mana tsaron mu ya Allah masu yin wannan abun Allah muna musu addu'a Allah ka ganar da su Allah ka ganar da su Allah sa su gane su taimaki kasar su da al'ummar su ya Allah ba masu ganewa bane Allah kai mana maganin su fa qumu ila salatikum yarhamukumullah